Mawar miya take albasa gandun ruwa, shuke kuɓewa don kasha ta da marmari. Ba haɗejiya take gata mai sa lafiya, kuka miyar ta tana da daɗin ɗanɗano. Samo shi lalo zo galai da alayyafo. har karkashi to ka wadati gaba daya. Ganye na maka na da amfani kusan a cikin miya nan za ka sha ta da marmari. Sannan shi waka to abin wankin ciki har ma daga wutar kaji kun ji gaba daya. tafasa tana nan ƙauyukan Najeriya da ɗiya-ɗiya domin buƙatar marmari. Sannan akwai na kwaɗo daban an ba musu, mun san su dukan ko'ina Najeriya. In an dafa nan za ka samu haɗin su. in ka saka a gaban ka nemi abin ruwa. Samo shi lamsai to salak ɗan marmari, su ma ana lamban suna Najeriya. Haka nan rama ganyen ta an da marmari, igiyar ta amfani take Najeriya. shi ma gidi do ɗan karen daɗi garai har ma da arna ke cikin Najeriya. Dukkansa ganyen nan da na zana muku, an ba musu don taimakon gaba ɗaya. Sannan da kayan marmari an ba musu. wasu ko da wasu su shuka kunjiya. Domin akwai wasu masu hudowar ƙasa, wasu kwai itan bishiya gare su gaba ɗaya. Shuka ta gwaba kajiya ‘yar marmari, da saman gwaro babban icen Najeriya. ayaba ka san ita ma guda ce danwa har ma abare ba dan mu yan Najeriya sannan da gwanda ma abar tsotsar mu ce har ma da faru an kaba Najeriya lemo na zaƙi za ya wanke zuciya haka nan na tsami za ta zaune da lafiya. To kun ga su ne don bukatar marmari, sun ba mu amfani cikin Najeriya. Sun ba mu babban taimakon ƙarin jini, ƙarfi kuzari, ƙarfi kuzari lafiya baki ɗaya. kuma har da ƙarin lafiya baki ɗaya. Hakanan na ci magasu nan an ba mu su, sun ba mu amfanin abincin marmari. To kun ga gurji na cikin Najeriya, har ma karos an ba mu na Najeriya. kuma har daga wuta kajiya kai ɗanwa. Har ma da yalo don mu ‘yan Najeriya. Hakanan da kan juto kusan an ba mu shi, ya san abincin nan gida Najeriya. San ba mu amfani na motsawar jiki. ƙarfe kuzari dukkanin baki ɗaya. Sannan akwai ganye na taba mun sani, taba mu ƙarin arzikin Najeriya. Har ma da kwarko na cikin Najeriya, don wasu tsofaffi da mata 'yan gida. ‘ya'yan dima na haifuwa duka ko'ina, ta ba mu ƙorelu daya baki daya. Tumfafiya zirman ada ƙunshi ake, to yanzu leda ta katse musu hanzari. Noma abin ƙaunar mu ‘yan Najeriya. ai sai abe da batun kasala yanwa. Kowa ya ɗau yammar sana Najeriya, domin bukatar kowane Najeriya. Mu riƙe shi lalle to mu samu abinci na. Niyya da ƙwazo wadda ba ta wajen rago. mi ƙoƙarin komai ya samu gaba ɗaya a cikin ƙasar nan muna Najeriya. Ƙoshi ƙasa shi ma muhimmi ne daɗa, matsaya ga kyauta ta arzikin Najeriya. Komai ka shuka in ka noma ɗanwa. ran da ka girba ka wadati gaba ɗaya. Sannan ka tare in ka ɗaure sai gida, rannan iyali babu sauran yin hushi. Hakanan da ‘ya'yaye da jikokin kasu, sa samu ƙoshi har da kayan yin ado. sannan ka ɗiba in ka kawo kasuwa domin bukatotin kana Najeriya. To in ka saida za ka karɓe ‘yan kuɗi, ya ba mu amfani cikin Najeriya. Komai ya zo nan kasuwa ya ba mu ne. ƙoshi da ƙarin arzikin Najeriya. Kai kanka rigarka da wando zanna duk, da agogo takalmi abin yin takama. Daga kunsa noma za ka samu ɗanwa, mai ba da albarka cikin Najeriya. nan za ka samu kuɗi na aure kajiya, ka haɗa da wadda take gidanka gaba ɗaya. Haka ‘yan uwa dangi idan sun zo maka, nan za ka ba su abin da za su yi godiya. Har ma maƙwabci wadda bai da wadatuwa. nan za ka kyauta mai yanayi maka godiya. Ka fitar da zakka to farilla wajiba, don an aza ta kan kabata da tantama. Ƙoshi da dukkan kayakin kanayin ado, a wajen sano ma za ka samu ɗanwa. shi ne aboki har amini uwa neme shi nan cikin Najeriya. In ka riƙe shi riƙon amana uwa ka ke cire ni ko ina Najeriya. Har ma ta kai ci ka fitar Najeriya. har ma talauci ka wuce su gaba ɗaya. In ka yi noma to, in ka yi noma to ka san zai baka shi. Dukkan bukatotin kana Najeriya. Ko da fa ‘ya'ya ne da kai an baka su, in ka yi noma sai ku ƙoshi gaba ɗaya. ko da kuɗi ne ke da kai an baka su. In ka yi noma za su ƙaru gaba ɗaya, ko da fa mulki ne da kai an baka shi. In ka yi noma duk iyali sun bara, ka nemi gona yau kamar eka ɗari. domin ta tarakta ta noman zamani. in damina ta zo ka bar sauna daɗa. Yi tanadi don shuke-shuken zamani, kaga kece gona gunta kunya ta tsaye, tsagunta ya zauna a kwance gaba daya. Gonar ka za ka ga ko'ina dotai sarai. nan ba aiki a gare ta ko da kankane. In ɗan uwa dangi ya kawo shawara, domin sana'a wadda zai yi a duniya. Ka sanar da shi noma fa tushen arziki, to in ya ɗauka ya wadati gaba ɗaya. in kai haka ka kyautata masa ɗan uwa, ka ba shi dukkan shawara a Najeriya, ka ba shi babbar shawara a Najeriya. In ya yi shakku to ka bar zance da shi, baya bukatar arziki Najeriya. sannan muna da itatuwa Najeriya a gida da daji masu ‘ya'yan marmari. Hakanan girginya na da ƙwallo don a sha, kuma ga azara arzikin Najeriya. Kuma ga kaɗanya to a bar tsotsar mace. ta ba mu kwara arzikin Najeriya. Sannan dabino to kusan an ba mu shi a gida da daji da ƙasar Najeriya. Haka na akwai tsada cikin daji kusan ya ba mu ‘ya'ya da matsotse yanwa. Har tsamiya domin kunu mai armashi. a gida da daji nan take Najeriya. Har ma muna da alilba mai taimako, ita ma tana a gida da daji kunjiya. Haka nan da ta hura to kusan bambarta ba, da icenta danya nan cikin Najeriya. Har ma da kanya to a bar tsotsar mu ce. kuma har akwai ɗinya cikin Najeriya. Haka gwanduwa na nan ga daji ko'ina, har ma daɓa wure nan cikin Najeriya. Sannan da kwakwa nan cikin Najeriya, ita ma abinci ne na kayan marmari. Su an ka sanya nan ga daji ko'ina. Narabu ya yi zaman Narabu ya yi nufin zaman su da lafiya. Narabu ya yi zaman Narabu ya yi nufin zaman su gaba daya. Haka nan da goro nan cikin Najeriya. Babban abin ƙaunar mu na Najeriya. Sannan da rimi ɗorawa duka ko'ina. sun ba mu amfani cikin Najeriya. Har ma icen koko akwai Najeriya, ya ba mu kayan shaye-shaye gaba ɗaya. Hakanan akwai ganji da danko na jiki, ya ba mu takalma na roba kunjiya.
Alhamdulillah ya rabbal alamina. Madogara jallabai maka mai Madina, mai birnin Kano mai Zaria. Bawa ko bai kake nufi ka ambaci Allah madogara mai kyauta ba abu gori. Wanda in ya baka ya gobe ma ya baka jalla daidai ba zai ƙara ba. Alhamdulillahi ya rabbul alami na madogara وقادرا ومريدا وآلما وهيا مدوغرا يا جل مي مكة مي مهدينا مي بنن كنو مي زهريا kawuni lafiya a toya mazafa sarkin garo alhaji ado bahaya da kawuni lafiya dan abdu hazoji ta rana na dabo alhaji na nan lafiya ko yau zaman duniya alhamdulillah kyautar allah ta yi turan giwa na dabo adal na bana nan lafiya a gaida mai dubin bayi da doki dan abdi toron giwa na dabo adalin namu na dan lafiya idan ka roƙi Allah mai kyauta babu gori wanda kan ya baka yawo gobe ma ya baka jalla daidai ba zai ƙara maka a cikin albarkacin ka toron giwa magahajin daba na yi sabo da malama binta, baƙuwar mutan Nijar, baƙuwar birnin Kano, baƙuwar Zaria, alakai ki lafiya, ki je ki dawo lafiya. Idan kika hau jirgin sama gaba salamun baya salamun dai, har ki je ki sauka lafiya. idan da ra'ayi da rabo malama binta, idan da ra'ayi da rabo ana kwana a tashi wata ran za mu gana, alaji mana kwana mai yawa. Idan kika je ki gai da uwa ba da nuna ki gai da baba ko suna gida madalla. Na ce soyayyarmu da ke binta na yi godiya na da albarkacin tsarkin Kano. albarkacin fura na abba ɗan sarkin gazina alaji kanduko mai turawa da soja ala sa mutuwa hutawa alaji kan fulhanin ruma alaji kan sarkin gazina mai gidan dabino ala sa mutuwa hutawa na ce ala taimaki sarkin gazina na zu alhaji usmani shehu na goggo na ce kakan bashir da binta ya na ba ba shi ba alaji kallon da gafara ala tsaha mutuwa hutawa ba masan da usaini ko yana gida na gode dai ina godiya ina karawa albarka cikin kano alhaji ado ko ina na je a cikin albarkacinsa ne dan abdu dodo sai rada ina godiya da arzikinsa mai tagwayen mata ina godiya balaraban tuku ba na yi godiya na gode balaraban fulha da saude yan sarkin musulmi yar mai yanka mutane zikar mai yanka mutane allah shi daɗe da ranta ko tana gida madalla fulani saude ranar da muka je ɗauko ta dai ranar da muka je sakkwato doki guda ɗari da guda biyu, na ce ba babur ba ba mota ba, na ce wannan ba a tasu ranar da muka je ɗaukar saude, muka je muka dawo lafiya. Ina cikin mota ina ce ga ‘yar mai yanka mutane, jikar mai yanka mutane, za a kai ta gidan sarkin Kano Alhaji Ado Bahayar shi ma mai magana da mulki, jikan ado mai sango. Shi ma zabanin kakansa mai cika sauraha da doki, kakansa yana suka da mashi, ta'ala shiga ta masa. Ɗan maje nasarawa jikan maje nasarawa, a gaida jikan ado mai sango. ko yau zaman duniya alhamdulillah tauran giwa ya gaje gida a fandadai ya gaje gida a takai ya gaje gida a ɗorayi a gogel sarki mai garin bannan kano tun da ka gaje gidan gawo da kuka za ka gama lafiya dai baba mai saurin ba da gida da doki alaja masa kwana mai yawa ina godiya baban Hadiza na yi godiya baban ade ade ina godiya ina ƙara hawa na gode. Baban Salamatu, baban Usman Ahaman, ka biya ni ba ba shi ba. Ina godiya ina ƙarawa na godiya toron giwa na dabo. Babanmu da sarai ka biya ni kyauta ba biyan ba shi ba. Ala taimaki mai babban dakin Kano uwar gari duka dai. Ala sa rakiyar mai tsawo ce da mai babban ɗakin Kano. Sannu gatan da dudu toron giwa na dabo. Ala sa haka wani lafiya. Da ma ka bani ya na koma ningi, na je na gano jikan ɗan yaya, jikan Usmanu Shehu sarki mai garin mutanen ningi, alheri ya gaida alhaji Malam Inusa. sarki mai garin mutanen ningi mai ƙasar birado da warji ko yana gidajen lahabai. Gatan Muhammadu da Muhammadu na yi godiya na hagodi, a gaida ɗan kilishin soro da tura, ya bai hana baba shi ba, alajikan Adamu maje birnin kudu, alajikan Cirhoman ningi Muhammadu da gafara, alajikan kilishi alzikan gatun da gafara ala sa mutuwa hutawa. Na gode masa ɗan hawa, na yi godiya na gode na gode don mai muna ya biya ni, ya biya ni ba ba shi ba. Jikan mai muna jikan hawa ɗan hawa, gatar rakiya da zuga ya biya ni ba ba shi ba, godiya na ƴarka na biya ni, ko yana gida jan labai. mijin ‘yan sarkin Kano Fulani ta fada, mijin hajiya hamamatan na maimuna dogo mijin Amina, ya bai hana ba ba shi ba, na gode mai saurin ba na riga. Na yi godiya na gode sarki mai garin mutanen ningi, na gode waje kan yahaya. Ko yana gida ina godiya ina ƙarawa na gode, sarki mai garin mutanen ningi. aljikan turomannin gi Muhammad ɗan Rabiya Habiya ne, gatan ‘yarka na Yabiya da gatan zoga na gode ma. Ina godiya yayan Muhammadu da Muhammadu na yi godiya, gatan Yusuf na Dabai Habiya ne, gatan Nuhu na gode masa. Domin yawo gare ni kadan na tashi dai, za da koma haya da gunguma na jeka da tau. sai na je sauke ka huta na je na dawo lafiya. Ina godiya sarki mai garin mutanen ningi, idan na tashi na koma sabon gari, za ni garin sarkin dare na anka na anka baban dada. Kowa ya ce dutse da nauyi, lalle ƙarami ya ɗauka babba ya fi ƙarfin marigina. Yawo gare ni na ai godiya idan na koma kalatau. in gano ibro yayan ciyawa mai sulai ɗan galadi mantiri. Ina godiya ina ƙara hawa na gode. In koma ningiro ko cinikin gidan ni ba na kwa ba mahalan ba ne. Ginsau makaɗin maza randa ya yi kiɗa a ningi rannan wayan maza sai sun mutu. Ni dai da saba na so magado amma ba shigar yunwa ba. mu muna roƙo a ba mu bayi a ba mu doki, ‘yan banza suna ɓata mana. Ina godiya malama binta bege mai ta da rayi dai, ashe dai dabo da gwani da ciwo kamun kamai da gwani da aiki. Idan ba kya nan kamun na mai da gwani da aiki har yanzu gwanin bai samu ba. Alakai ki gida lafiya malama. ala sa ki sake mana mota ki komo birnin Kano, mu mu zo mu shawo duniya. Ina godiya ta bulha na abba, ina godiya ina ƙara hawa na gode. Ala sa guran da ka bi da allura garma dubu ta toshe. Ala sa mace shauran lafiya. A baka turmi da turmi ba na dakan guka ba. Ta ce ga turmi in ɗanka in je gidan sarkin Kano Alhaji Ado ba da mohi. Ga ille gogoro na yi godiya malama binta kin biya ni, kyauta ba biyan ba shi ba. a da kai ki lafiya ki je ki dawo lafiya malama binta ki je ki dawo lafiya alhamdulillah kyautar Allah ta yi masoyi abokin zama masoyi habibi kin bayani za ki banni da bege Allah sa ki sauka lafiya alhamdulillah kyautar Allah ta yi baƙuwar mutanen mai babban ɗaki na yi godiya a dabinta. Mai babban ɗaki ta yi minna kika je ziyara kika gano ta ita ma ta hayi minna. Mai amana da zabiya mai zargaji.